بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين أكو محرم hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1418 wanda ya daidai da 18 ga watan mai 1997 a shekul muhaddis abu abdurrahman muhammad nasir din albani ya ce sha uku ko sha uku ga wata ko to alfaslu thamin ashar fasli na goma sha uku fasli na goma sha takwas ma ya harumu inda kuburi abubuwan da suke haramun ne a yi su ainihin a wurin kabari ma'ana wurin kaburbuka ko makabarta akwai abubuwan da suke haramun ne a aikata su a makabarta shine ya ce almas'alatul khamisa wal ishiruna wa mi'a mas'ala ta ɗari da ashirin da biyar wa ya harumu inda kuburi ma ya ati waɗannan abubuwa da za a lissafo masu zuwa to haramun ne a aikata su a makabarta awwalan na farko azabhu wan naharu haramun ne a yi yanka ko a soke wata dabba a makabarta liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda maganar da manzon Allah ya faɗi yace la aqra fil islami babu yankan dabba a kan kabari a cikin addinin musulunci shine aqra din ma'ana sai wai in kana in kana da rai kana yanka talakawa rago ko raƙumi ko ka nemi su wani aikin alheri wayan ka mutu sai a je a danna irin wannan dabbar a yanka akan kabarin ka ya sha jini wai an rama maka abin da kake kenan to manzo Allah yake babu irin wannan cikin addinin musulunci qala qala Abdurrazzaq ibn Hammam Abdurrazzaq dan Hammam mai littafin al-Musannaf yace kanu ya akiruna inda al-qubur baqaratan aw shatan sun kasance ne a zamanin jahiliya sai su je makabarta su yanka saniya ko su yanka akuya أخرجه أبو داود الإمام أبو داود يفتد دون حديثي أتكن جزء نبي شافي نسب عند الآية وقول عبد الرزاق له وهو في مصنف يتي مجند الإمام عبد الرزاق من يفئي كان أنا أتكن لتافنش المصنف ألم حديثي ندبو شدة دريش شدة تسعين والبيهقي دا الإمام البيهقي أتكن مجلد نهو السنن الكبرى شافي نهم سند وقوي wa Ahmad da al-Imam Ahmad a cikin mujalladi na uku na Musnad shafi na 197 wa isnaduhu sahihun ala shartu shaykhaini isnadin wannan hadisi ya inganta a bisa ka'idoji da sharuɗa na Imam Bukhari da Muslim sha bayyana su a karatutukan baya qala shaykhul islam fil ittiba shaykhul islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah Allah madaukakin sarki ya ji kan ibn Taymiyyah ibn Taymiyyah ya faɗi a cikin littafin shi iqtiba'us siratul mustaqim مخالفة أصحاب الجحيم أتكين شافي نتري قيدة تمانين دبيو يتي وأما الذبح هناك يعني عند القبور dangane da yanka a makabarta faman hiyun anhu mutlaqan sake babu wani kaidi shari'ar musulunci ta hana kowane irin yanka ne shari'ar musulunci ta hana yankan nan zaka yi shi domin Allah ne ko domin wannan kabari ko wani dalili duk abin da ya shafi yanka da soke dabba baki ɗaya bai halatta ka yi shi a makabarta ba zakarahu ashabuna wa ghairuhum da malamanmu in ka ji ibnu taymiya ya ce ashabuna to yana nufin malaman hanabila domin a wajen mazhabanci akan danganta shi ga hanabila to in ka ji ya ce ashabuna yana nufin malaman hanabila da waɗansu ma malaman daban sun ainihin ambaci wannan suka ce lihazal hadisi saboda wannan hadisi da manzon Allah ya hana قال أحمد في رواية المروزي الإمام أحمد يا فدي أتكر رواية دا الماجرين شيئي دا قريش مسونا المروزي إمام أحمد يتي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك النبي نيما غنى غمى دا حكا النبي نيتي بي حلتبا وكره أبو عبد الله أكل لحمه الإمام أبو عبد الله شيني دي أحمد ابن حنبلي يا هنا أتنا من دا أكا ينكا أما قبرتا قال أصحابنا ابن تيمية يتي حروا دي ما لمن هنا بلا سكتي وفي معنى هذا ما يفعله كثير من أهل زماننا to kamar yadda aka hana a ci dabbar da aka yanka a makabarta to shine yace ma'anar ɗaya ce da abin da wasu da yawa daga cikin mutanen zamanin nan namu suke yi fi tasadduq inda al-qabr bi khubzin da suke yin sadaka da waina a wurin kabari aw nahawihi ko kosai makamantan shi ko kuma abin da ya shafi ainihin gurasa da kuɗi da makamantansu ma'ana a zamanin su ibnu taymiya tun ma daga makabarta za ka ga mutane sun gabatar da waina ana ba da sadaka ko kosai ko gumba ko makamantan haka yace to duk baki daya wannan na daga cikin abubuwan da bai halatta an baka kaci ba shari'ar musulunci bata halatta ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wa qala an-nawawi fi al-majmu'i al-imam an-nawawi ya fadi a cikin littafin shi al-majmu'u sharh al-muhazzab a cikin mujalladi na biyar shafi na 320 daidai al-imam an-nawawi Allah ya ji kanshi yace wa amma zabh wal ibnu taymiya fa yau kamar shekarar shi wajen 700 da rasuwa kenan waccan maganar da ibnu taymiya yake yi kun ga tun wajen shekaru 700 da suka wuce mutane suke wannan bid'ar to al-imam an-nawawi shi kuma ma yana sama da ibnu taymiya don shi ya tayar ma shekara 800 da mutuwa yace wa amma zabh wal aqru amma dangane da yanka dabbobi da kuma sokewa da ake inda al-qabri a makabarta فمضمون شرع مسلمتي تاي زرجي game da shi li hadisi Anas hada hada saboda hadisin Anas dinnan rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi suka rawaito wannan hadisi wa qala al-Imam Tirmidhi yace hasanun sahihun wannan hadisi ne mai kyau kuma mai inganci qultu ni Muhammad Nasiruddin al-Albani albani ne littafi sai na ce wa hadha idza kana dhabhu hunaka lillahi ta'ala wannan fa in ya zama yankan da aka yi din a wannan makabartar dan Allah aka yi an gane yankan da aka yi rago ne aka ɗauka lafiya lau aka je aka yanka shi saboda Allah ba dan wata bid'a ba ba dan neman kusanci ga wani kabari ko wani gunki ba da tsakani da Allah aka je aka yanka wannan dabba a makabarta to bai halatta a ci ba wa amma idza kana li sahibil qabri in kuwa zan an yankan ne domin wanda ke kwance cikin kabarin kama yaf'aluhu ba'd al-juhali kama yadda wasu jahilai suke aikatawa fa huwa shirkun sarihun wannan shirka ce tantagaryar shirka tsabagiyar shirka ce wannan a fili wa akluhu haramun cin wannan nama ya zama haramun ba makaruhi ba wa fiskun kuma fasikanci ne kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yace wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi duk abin da ba ambaci sunan Allah ba wajen yankan kada ku sake ku ci wannan abu wa innahu la fisq wannan abun fasikanci ne laifi ne jama'a mun yadda ake yin magana a cikin ilimi ko da yin maganar sai ce saboda Allah ya ce kada ku ci abin da ba a yanka da sunan Allah ba kaga dalili akan cewa kenan bai halatta a ci ba to dalili akan cewa fasikanci ne fa Allah madaukakin sarki ya ce wa innahu la fisq fasikanci ne wannan to abin da yanzu muke son a tarbiyanci mutane kenan a gyara wa mutane hadisan da za a koyar da su tukuna a tabbatar ingantattu ne a tasfiya kenan sannan a tarbiyatu alaiha a tarbiyanci mutane akan hadisai ingantattu da ainihin alkur'ani da fahimta wadda take ala manhaji salafi salih ridwanullahi alal jami fahimtar sahabbai da tabi'ai da malamai na gari waɗanda ainihin suka biyo bayan su don aka tarbiyanci mutane akai fala alaika anta nama kai malami ka je ka kwanta kai bacci in Allah so mutanen ka suna nan akan hanya amma duk ka koya musu hayaniya da bankaura duk wanda ya zo mutuwa sai maka Allah ya isa sannan zai za a zara ran shi saboda ka cuce shi ka dagula mishi rayuwa suratul an'ami aya ta 21 ai wal halu annahu kadhalika bi amri biha li ghayri Allah wato abin da aka yanka da sunan Allah kada ku ci iz hadha huwa al fisq duk abin da aka yanka ba da sunan Allah ba kada ku ci iz yace domin kuwa hadha huwa al fisq yace wannan shine fasikanci cin abin da aka yanka ba da sunan Allah ba kama zakarahu Allah ta'ala bi qaulihi kama yadda Allah madaukakin sarki ya ambaci cewa aw fisqan uhilla li ghairi Allah bihi ko kuma abin da yake ainihin fasikanci ne wanda aka ɗaukaka sunan wani wanda ba Allah ba to kada ku ci jama'a mun fahimci wannan da kyau ko yawwa suratul an'am aya ta 145 kama fi zawajir kama yadda yazo a cikin littafin az-zawajir a cikin mujalladi na farko shafi na 171 lil fakihil haitami na babban malamin fikihu al-haitami wannan littafi azzawajiru a niqtirafil kaba'iri littafi ne wanda al-fakihul haitami ya rubuta shi yana kawo dalilai yana kawo laifuffuka manya-manya zunubai yana kawo cewa Allah ya ce annabi ya ce yana yana tace hadisan ingantattu da kyawawa ingantattu da kyawawa waɗanda suka masu rauni ne sai kawo su ya bayyana maka su shi yasa wannan littafi ya fi kitabul kaba'ir wanda ke hannun mutane inganci so dubu ba ma so ɗari ba domin kitabul kaba'ir da ke hannun mutane a yanzu wanda ake danganta ga imamu zahabi akwai hayaniya da bankaura da tatsuniya da abubuwa ga sunan waɗanda ba su halatta a danganta su wa manzon Allah ba dan haka wal imamu zahabi bari'un an hadhihi al kaba'ira babu ruwan imamu zahabi da wannan imamu zahabi yana da littafi wanda ya kitabul kaba'ir wanda yake yana kawo Allah ce annabi ya ce ingantattun hadisai babu waɗannan waƙoƙi babu waɗannan anashi da raye-rayen banza da maganganu a'a littafi ne wanda yake ingantacce to shine aka samu wasu lalatattu sai suka zo suka ainihin rubuta wannan mai hayaniya da bankaura sai suka danganta ga imamu zahabi amma na imamu zahabi lafiyayyen littafi ne ya za ku daina cewa imamu zahabi ya ce kuna wa wani sufi da ko ne na hayaniyar shi to shi yasa ilimi sai an tsaya an tace in ba haka ba sai ku ta karanta mutane littafi kuna danganta ga malami nan kuwa ƙarya kuke mishi shi yasa za ga manyan malamai duk littafin da za a zauna a karantar sai an zauna an yi tarihin mai littafin an zauna an binciki tarihin rubuta littafin ta yaya littafin ya iso ga waɗannan mutanen zamani ba kawai an zo an samu littafi shikenan a zo a ci gaba da karantar da mutane ba menene a ciki yaya asalin ingancin littafin zuwa ga wanda aka danganta oho in dai an taya sai a ce wane ya ce kuma akan haka za a rayu akan haka za a mutu a je a sadu da Allah da addini wanda yake lalatacce shi yasa wajibi ne a tsaya a rinka bincike tukuna sa'annan a tabbatar da al'amura ilmance in ba haka ba sai ka shekara da shekaru kana bautar Allah ranar alkiyama ka je wurin Allah Allah ya ce wa kifuhum innahum mas'ulun ku dakatar da su za a bincike su tukuna addinin da kuka zo da shi daga ina kuka samo shi annabi zai shaida ka akan kayan addinin ƙarya ba zai shaida ka ba duk har sata sai da annabi ya ce ku yi hankali da kanku kar ku ji na ce zan yi ceto ka zo da akuya a wuyan ka tana kuka kana manzo Allah ka cece ni ba ruwana da kai dan kar ka ce ai manzo Allah ya ce akwai ceto na haka ka je ka sace mutane akuya ka je ka sace kudin mutane a'a in tsautsayi ya fada kanka wasu al'amura da suka sha karfin ka to nan sai manzo Allah ya cece ka amma da gangan ka je ka sharbo shi gantaka ka kuma ka ce ga manzo Allah ya cece ka wannan ba zai yiwu ba وقال صلى الله عليه وسلم من ذا الله يتي لعن الله وفي رواية ملعون من ذبح لغير الله Allah ya la'anci wanda biye yanka ga wani wanda ba Allah ba wato wannan mutum la'ananne ne Allah ya tsine mishi ina ma'anar tsinuwa shine Allah ya haramta maka shiga aljanna ka dubi aljanna fa da kai kake ganin dole ne in ba nan ka shiga ba baka more ba to sai Allah ya ce ya haramta maka haramun ne ma ka shige ta shi yasa ka tafi wurin yan bori wurin bokaye ai sai an yanka bakar kaza sai an yanka rago mai harara garke wallahi in ka sake kai wannan yankan ka samu lafiya ko baka samu ba bukatar ka ta biya ko bata biya ba ka zama tantagariyar ba ma guje addinin ku daya da su abu lahabi kar ka taba tunanin sallar ka da azumin ka da zakka za ta amfanar maka da komai kar ka yaudar kanka an ce wai malami idan an ce malami ba shi ke canza sunan shi ya tashi daga hukuncin boka ko ɗan bori ko matsafi ko ɗan duba da waɗannan abubuwan da ake ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko munasaba akan haka akwai wani shedanin malami a Kano ya rubuta wani littafi sunan shi duba da kanki yana koyar da duba ne wannan littafin to muna wannan magana ne don mu bayyana wa mutane kasar ya ɗauka don ai wa'azi ga waɗanda ke nan yanzu wa man balaga da kuma wanda duk abin zai kai gare shi wannan mutum shaidani ne ya je ne zai yi thesis din shi na masters ko na doctora zai yi ya je shi ne garin bincike bincike akan al'adun hausawa da sauransu har ya je ya koyi bori da bokanci ya zo har ya littafi wai duba da kanki wai yana ba mata shawara ba ma sai kin je wurin dan duba ba ga yadda ake duban ke ma ki duba da kanki to wannan kafirci ne zunzurutun kafirci kuma kasashen da dan an ce ba a damu da mutuncin addinin musulunci bane ba dan haka ba da wannan mutum za a kamo shi ko zai tuba ko kuma a danne shi a yanka shi a cikin mutane amma har mukami yake da shi ma a cikin gwamnati Allah ya kiyaye akhrajahu ahmad al-imam ahmad ya fitar da wannan hadisi raqam a cikin lamba hadisi na 2817 da dubu biyu da ɗari tara da goma sha biyar da dubu biyu da ɗari tara da goma sha bakwai da sanadin hasanin an ibn abbasin da isnadi mai kyawu daga abdullahi dan abbas wa muslimun al-imamu muslim ma ya rawaito wannan hadisi ka duba juz'i na shida a cikin shafi na tamanin da hudu an aliyin daga aliyu nahwahu aliyu ma ya rawaito kwatankwacin wannan hadisi akwai bambanci tsakanin nahwahu da mislahu aka ce nahwahu na haka ji na fasara da hausa na ce kwatankwaci ban ce iri ba na ka ce iri ɗaya to da lafazin ibnu abbasin da lafazin aliyu duk lafazin ɗaya ne kenan amma da aka ce kwatankwaci to in ka ji za ka ga ma'anar ta ɗaya amma lafazin ya saba shine ma'anar nahau bambancin shi da misil iri ɗaya da kwatankwacin su ɗaya ai akwai bambanci ko da hausa saniyan abu na biyu wanda ya haramta a makabarta kabari din nan raf'uha ziyadatan ala turabil kharij minha haramun ne a ainihin wato daga kabari ya karu daga kasar da aka fitar daga shi ma'ana iyakar kasar nan da aka fitar daga kabarin aka sanya wannan mamaci kaga wannan mamaci ya cike gurbin ramin nan to wannan kasar da ta ragu ita ce kadai za a tara tudunta ya isa amma in aka ɗibo daga wani wuri aka ƙara dan kabarin ya ƙara tudu an aikata haramun salisan abu na uku failuha bil kilfi wa nahawihi shafe kabari da jar ƙasa ko siminti ko makamantan haka kilf shine suke cewa jan gargari da hausa wata jar ƙasa ce in aka shafe ta da da bango ko da kabari sai ga ta yi kamar siminti a yanzu a zamani ma'ana bai halatta a je a shafe kabari da siminti ba in aka yi haka an aikata haramun rabi'an abu na hudu alkitabatu alaiha haramun ne a yi rubutu a kan kabari khamisan na biyar albina'u alaiha yin gini a kan kabari haramun ne a zo wannan kabari a gina ɗaki a kan shi ko kuma a yi irin yadda mutanen makka suke yi a haram wannan pyramids da sauransu kaga kabarin mutum guda dogon gini haka ko kuma a zo a yi wani gini haka kamar yadda ake tsarin gina hubbara da makamantansu wannan baki ɗaya haramun ne waliyan allah na gaskiya kuma ba ruwansu da wannan sadisan na shida alƙu'udu alaiha zama akan kabari haramun ne to ina dalili akan waɗannan maganganu da Sheikh Muhammad Nasir Din Albani ya lissafo su guda biyar sai ya ce wa fi zalika a hadis akwai hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama الأول عن جابر رضي الله عنه قال حديث فرقو دغ جابر الله يقارى مش يردا جابر يتي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر من ذن الله يا أنا أشاتي قبري دا جنجرجري كو دا سمنتي كو مكمن هكا وأن يقعد عليها من ذن الله يا أنا أزونا أكن قبري وأن يبنى عليه من ذن الله يا أنا أي جني أكن قبري أو يزاد عليه كو أي قاري أكن كسر دا أكا حقو دا قبرين aw yuktaba alaihi ko ay rubutu akan shi mun je da ake hujja ko jama to wannan shine fiqhu sunna kenan amma fiqhun bid'a to shine a gama maka magana shif sai a ce wa salam babu salama tunda ba a ka dalili ba mun fahimci wannan da kyau ko to kun ga dai duk da ya jero waɗannan maganganu sai yace saboda manzon Allah ya ce kaza kaza kaza kaza kaza to wannan shine addinin musulunci kenan to dangane da gini akan kabari mun shayin bayani da zama a kan kabari nan shayin bayani in ya zan bai halatta a ɗan yi gini haka ɗan ƙarami a kewaye kabari ba ko kuma a zauna a kan kabari yanzu a tashi to ina a ce a rushe makabarta a zo a yi gidaje a kai wannan haramcin ya fi tsanani shi yasa da dagatai da hakimai da masu anguwanni manzan Allah ya hana a zauna a kan kabari ya hana a yi kaza a kan kabari to duk baki ɗaya duk yadda kuka kai ga kuna son ku raba fili ku samu kuɗi lallai dole ku bi dokar manzon Allah kar a taɓa rushe wata makabarta har kiyama ta tashi a ce za a yi kamfani ko za a yanka sabon fegi ko sabuwar anguwa a wurin in aka yi haka an aikata laifi akhrajahu muslim al-imam muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin juz'i na uku shafi na 62 wa abu dauda da al-imam abu dauda a cikin juz'i na biyu shafi na 71 wa nasa'i da al-imam an-nasa'i a cikin mujalladi na farko shafi na 284 zuwa 285 zuwa 286 wa turmidi da al-imam turmidi a cikin mujalladi na biyu shafi na 155 wa sahahahu al-imam turmidi ya inganta shi wal hakim al-imam al-hakim ma ya rawaito wannan hadisi a cikin mujalladi na farko na al-mustadrak lamba ainihin wato shafi na 370 wal baihaqi da al-imam al-baihaqi a cikin mujalladi na hudu shafi na hudu wa ahmad da al-imam ahmad a cikin mujalladi na uku shafi na 295 da shafi na 333 da shafi na 339 da shafi na 399 wa ziyadatan li abi dauda wan nasa'i ƙari da aka samu din nan guda biyu a cikin hadisin da yace aulu zada alaihi aulu taba alaihi wannan ƙare-ƙaren bayanai an samo su ne cikin riwaya abu dauda da nasa'i walil baihaqi al'ula amma shi al-imam al-baihaqi ziyada ta farko yayi ita ce aulu zada alaihi والثانية عند الترمذي والحاكم أما زيادة تبيوت من إتتي أو يكتب عليه an samu al-imam tirmidhi da hakim sun yota wa sahaha isnadaha shi al-imam al-hakim ya inganta isnadin ziyada ta biyu din nan shine au yuktaba alaiha wa wafaqahu az-zahabi al-imam az-zahabi yace haka abin yake tunda kaji al-shaykh al-muhammad al-shaykh al-allama muhammad nasiruddin al-albani ya kawo waɗannan abubuwa sai kuma yace wa a'allaha al-munziri amma al-hafiz al-munziri ya illanta wannan ziyada ta biyu au yuktaba alaihi din a cikin mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da arba'in da ɗaya na littafin shi a tarbibu wa tarhib wa gairuhu da wani malamin suka ce illar da ke ciki domin kitsa ibaina sulaimana ibn musa wa jabirin tsakanin sulaiman dan musa da jabir akwai in kitsa'i ba su sadu da juna ba an haifi wannan misali 1995 shi kuma wancan malami ya rasu 1990 to wancan da ya rasu 1990 sai ya taso wata ran ya ce malam wane ya gaya mun sai aka ga to an haife ka 1990 ka zo ka ce wanda ya rasu 1990 ma'ana an haife ka 1994 ka zo ka ba da labarin cewa wanda ya rasu 1990 daga wurin shi ka samu to ya aka yi shi ya rasu da shekara hudu sannan aka haife ka kuma ka zo ka ce ya ce kaza to yaya aka yi to shine abin da malaman hadisi suke kira in tafa'i in ya faru a tsakiyar isnadi ne lakin na hada bin nazari li tariqi abi dauda wa ghairihi الشيخ الألباني يتي أما ونن إلا أن أندو بإسناد أبو داود أنو دون مالمين وإلا فقد أخرجها الحاكم من طريق ابن جريج من طريق ابن جريج يتي إن أنبا هكذا أي أي أن سامو الإمام الحاكم يا رويتو ونن حديث توتهن يدبان يتي أن ابن جريج ابن جريج يتي عن جاب عن أبي الزبير لدى أبي الزبير أبو الزبير كما عن جابر لدى جابر تو أنا وتا كما غاوتا إيه ابن جريج إن يتي عن أبي الزبير abu zubair in yace an jabir mudallisa ni kenan ibn jurajin mudallis ne abu zubair an jabir mudallis ne to dukkan su kilahu ma kada an ana dukkan su sun ce an to wannan hanyar ma kamar da illa kenan to amma kaga da yake a shekul albani babban malamin hadisi ne abin an riga an sha an koshi tun da ƙuruciya tun kana shekara ashirin kake abin nan yau shekarar shi sittin da biyar yana manzon Allah hidima a cikin alkur'ani da hadisi da aƙida ai ai ko faskare kai irin wannan ai ya kamata ka kware balle manzo Allah kake wa hidima ya riga ya kware ya saba sai ya ce wa hadha sanadun ala sharti muslimin wannan isnadi ya zo a bisa sharadin muslim wa qad sarraha ibn jurayj indahu ibn jurayj a cikin riwayar muslim ya fito karara ya ce haddathana abu zubairi kaga wannan tablisancin da ake tsoro tsakanin ibn jurayj da abu zubair ya gushe a'ani مسلما في رواية معنى أو رواية مسلم بسماعه من أبو الزبير يا فتو قررا يا تي يا جدك أبو الزبير وهذا شيكما أبو الزبير من جابر يا فتو قررا يا تي دك جابر داما مدلسي wasu manyan malamai ne mutanen kirki su ba ta ƙarya amma suna magudi to a cikin ilimin hadisi akwai bambanci tsakanin ƙarya da magudi ƙarya ita ce abin da baka ji baka gani baka kirkire ta ka faɗa amma magudi da malaman hadisi suke magana shine tablisanci ko ha'inci shine in ya zama malamin ka mutum ne mai rauni amma malamin ka mutumin kirki ne sai ka tunkuɗa sunan malamin ka sai ka jona kanka da malamin malamin ka to amma tun da ba su yadda su ƙarya ba zai ce haddasana ba dan yace haddasana yayi ƙarya in yace wani ya ba mu labari sai ce daga wani haka ne da ya karya ba daga din shi daga shi din ne da ya karya ba amma yana ya magudi to irin su sai aka ce duk inda ka ji sun ce an to kada a karba amma in suka ce haddasana to sai a karba to da Abu Zubair da Ibn Jurayjin dukkan su da malamin da almajirin kowanne yana irin wannan ha'incin to a cikin wannan riwaya ta al-Imam al-Hakim wadda ake ganin ita ce za ta tada waccan da al-Imam al-Munziri da wani malamin suka ce suna da illa sai kuma aka samu ita kuma akwai an ana ta malami da almajiri to sai a shekul albani ya ce to amma a cikin wata riwaya ta muslim an samu waɗannan ƙararar dukkansu sun fito sun ce haddasana kowanne daga malamin shi na haka fa zala bi zalika shubhatu tadlisihima rikicin da ake tunani na ha'inkin nasu to ya gushe tunda sun fito sun ce haddasana wa min hadha alwajhi ja'at riwayatul ula inda man zakarna yace ta wannan fuskar da muka faɗi riwaya ainihin wato ibn juraidin haddathana jabir haddathana abu zubair abu zubair kuma haddathana jabir to ta wannan hanya ce ziyada ta ainihin wato riwaya ta farko din ta zo mun fahimta ita ce na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yi jassasa alqabr har zuwa karshe dan haka wannan hadisi ya inganta to sai ma malam Sheikh Muhammad Nasir Dinan Albani sai ya kawo maka wasu manyan malamai waɗanda sun inganta wannan hadisi kafin shi sai ya ce wa qala an-nawawi al-imam an-nawawi ya faɗi a cikin al-majmu' sharh al-muhazzab kullum zaka ji in nace nawawi ya ce a cikin wannan littafi na albani sai ka ji kuma na ce a cikin al-majmu' saboda yana da kyau ka san sirrin yadda albani ke tafiya a cikin littafan shi a cikin wasu littafan nashi in ya ce nawawi ya ce to sai ka duba tun farko wanda littafi ne na nawawi ya ambata a farkon littafin to wani kaji ya sake cewa nawawi ya ce ya kawo lambar juz'i da shafi to wancan littafin ne ba wani ba to tun farko in ya ce nawawi ya ce sai ce fil majmu'i to duk inda ya ce nawawi ya ce ya kawo lamba to al majmu'u yake nufi yawwa to shine sai yake cewa al imam an-nawawi ya faɗi a cikin al majmu'u sharh al muhazzab mujallad na biyar shafi na 296 yace wa isnaduha sahihun isnadin wannan hadisi ingantacce ne wato isnadin wannan ziyada kenan sun mastadalla biha ala annahu yustahabbu Allah Allah yuzada al-qabr ala turab alladhi ukhrija minhu bayan da Imam an-Nawawi ya kawo wannan hadisi sannan sai ya kafa hujja da wannan hadisi akan cewa bai halatta a ƙara wa kabari ƙasa sabanin ƙasar da aka fito daga fitar daga cikin shi ba wa qala shi al-Imam an-Nawawi yace qala ash-Shafi'i al-Imam ash-Shafi'i yace fa in zada fala ba'asa in har mutum ya ƙara to ba laifi kala ashabuna sai shi nawawi ya ce malamanmu suka ce to nawawi kuma in kaji ya ce malamanmu suka ce to yana nufin shafi'iyya idan kaji ibn al-arabi ya ce malamanmu sun ce to shi kuma yana nufin malikiya idan kaji sarahsiyu ya ce malamanmu sun ce to yana nufin ahnaf in kaji tirmidhi ya ce malamanmu sun ce yana nufin malaman hadisi mun fahimci wannan ko kowane tsuntsu da kukan gidansu kalmar kowa zai iya cewa ashabuna malaman mu sun ce amma kowa da abin da yake nufi to nawawi ya ce malaman su na shafi'iya suka ce ma'anahu annahu laysa bi makruhin abin da shafi'i yake nufi da yake babu laifi in an ƙara to yana nufin ba makruhi bane qultu ni albani albani mai littafi sai na ce wa hadha khilafu zahirin nahyi to amma kuma wannan magana ta shafi'i ta saba wa zahirin hanin da annabi ya ko annabi ya hana a ƙara shafi'i ya ce ba laifi nawawi ya ce to tun da haka na nuna ba makaruhi ba kenan to kun ji inda ake son kan mutane ya waye yanzu manzon Allah ne ya jawabi ya ce kada a ƙara wata ƙasa daban daga wadda aka fitar daga kabari shafi'i ya ce la ba asa shin wannan magana ta shafi'i ta saba ta manzon Allah kuma ta saba ba ta saba to al-imam shafi'i ya ce duk maganar da nayi in ta saba wa maganar manzon Allah kada ku waiga ku waiwaye ta nema na batta ko ina da rai ko na mutu yace ku dauki maganar manzon Allah ita ce fatawata to amma yanzu wani sai a kashe shi akan wannan sai ce zai bada jinin shi zai bada jinin shi akan zai goyi bayan wannan magana ta Shafi'i da aka ce la ba'asa annabi ya ce kada ayi Shafi'i ya ce ayi sai ne ce zai bada jinin shi akan ga goyi bayan maganar Shafi'i saboda shi yana goyon bayan malaman fiqh jama'a mun fahimci wannan wannan kin gaskiya ne karara kuma sharrin wannan ya fi sharrin ɗariƙa fa domin ita ɗariƙa dama gaba ɗaya wani addinin ne aka assasa maka gaba ɗaya wannan ku sai da aka kawo na manzon Allah sai ka bangaje shi sannan ka ɗauki wannan wannan ya fi zafi don haka sai yake cewa qultu ni Muhammad Nasir bin Al-Albani sai na ce wa hadha khilafu zahirin nahyi wannan ya saba wa zahirin hanin da annabi yayi fa innal asla fihi tahrim domin asalin hanin da annabi ya haramun ne ko annabi ya haramta don haka yake falhaqqu ma qalahu ibn hazm abin da ke gaskiya ita yace falhaqqu ma qalahu ibn hazm fil muhalla abin da ke gaskiya ita ce maganar da ibn hazm ya faɗi a cikin muhalla juz'i na biyar shafi na 33 al-imam ibn hazm yace wala yahillu an yubna al-qabr bai halatta a gina kabari ba ma'ana kabari a zo a yi wani gini a kewaye shi yadda in zaka shiga sai an buɗe ɗaki ka shiga wala an yi jaffafa bai halatta kuma a shafa wa kabari wani jangargari ko suminti ko makamantan haka ba wala an yi zada ala turabihi shay'un bai halatta ainihin a ƙara wata ƙasa daga ƙasar da aka fito daga cikin shi ba wa yuhdamu kullu zalika duk abin da aka cikin waɗannan sai a rushe shi in aka gini akan kabari a rushe shi in kaga an shafe kabari da suminti a rushe shi in kaga an ƙara wa kabari wata ƙasa sabanin wadda aka fitar daga shi a rushe to yanzu zancen ibnu hazmin ne daidai tare da cewa ibn hazmin na da bakin jini wurin waɗanda ba su ƙaunar sunna to shi yasa kullum ake cewa idan kai zama yana neman gaskiya ne yanzu ibnu hazmin da ake ganin shi mai zafafawa ne gashi magana shi kenan ta dace da ta manzon Allah jama'a mun fahimci wannan wa huwa zahiru qawli al-imam ahmad yace wannan ita ce zahirin magana da imam ahmad yace bai halatta ba فقال أبو داود في المسائل الإمام أبو داود يفتي أتكلم تافن المسائل أتكلم شافي نتري إيدا همسن دتك سمعت أحمد قال ناجي أحمد ياتي لا يزاد على القبر من تراب غيره لحالة قبري أكارا مش وتكسا ودباتا شبا إلا أن يسوى بالأرض فلا يعرف سيدي فإن يزم قصد دا أكا قواقلو أكبر دا أكا تشكي قبر دا إتا سيتا زم تاشافي ودبا يغانا قبر با أنغاني da haka za ta faru to ba laifi a iya kawo wata ƙasa a ƙara don ya tudu ana fata an fahimta faka annama faka annahu rakhasa izzaka sai shi Abu Dauda yake kamar Imam Ahmad yayi sauki kenan in haka ta faru da za a saka mutum a kabari a tura ƙasar da aka fitar sai ga ta shafe bata daga ba to ba laifi a haƙo wata sai a zo a sa lakin zakara fil insafi anhu al karahata faqat yace sai dai mai littafin al insaf ya faɗi cewa makaruhi ne kadai bai nuna imamu ahmad ya haramta ba al-insaf littafi ne na ainihin hanabila mun taɓa bayani akan shi a cikin juz'i na biyu shafi na hamsa ɗari biyar da arba'in da takwas wa qala al-imamu muhammad ka gani ko al-sheikh muhammad nasiruddin al-albani da yake bayan yayi karatu a cikin alqur'ani da sunna ya bi kuma waɗannan mazhabobi ya san su amma in ka tsaya a cikin garin ku har ka mutu anan za ka tsaya bulugul marami sai da gwalgwala lissafinka amma in ka tsaya ka karanta alkur'ani da sunna sai kuma ka ga ka samu ilmomi na sauran mazhabobi ma duk ka bincike a cikinsu saboda kwakwalwarka ta buɗe ka iya bincike jama'a mun fahimci wannan yanzu gashi an kawo daga shafi'i an kawo daga ahmad to kuma za mu ji menene al-imamu abu hanifa ya faɗi wa qala al-imamu muhammad fil asar al-imamu muhammad almajirin abu hanifa ne ya faɗi a cikin littafin shi al-asar shafi na 45 yace akhbarana abu hanifata malamin mu abu hanifata ya bamu labari an hammadin daga hammad an ibrahima daga ibrahim kala ibrahimun naka iya ce kana yuqalu an kasance ana umarni ana cewa irfa'ul qabra hatta yu'raf in kun binne kabari ku rinka daga shi yayi tudu yadda za a gane kabari ne annahu qabrun yadda za a gane kabari ne fala yuqa yadda ba za a taka shi ba kala muhammad sai muhammadu almajirin abu hanifa yace wa bihi na akhudhu mu ma mun yi riko da wannan magana wala nara an yi ba da alama kharaja minhu ba mu ganin halaccin a ƙara wata ƙasa daga wadda aka fitar daga kabari wa wa nakrahu an yi jassasa mun karhanta muna kyamar a shafa wa kabari siminti aw yuqayyana ko kuma a yaɗe shi akwai bambanci tsakanin shafa siminti da yaɗewa a ce a kwaɓa ƙasa sai a yaɗe kabari ɗin kamar da kasan ake yaɗe bango na ƙasa to ba an hana a yi wa kabari haka sai dai kamar yadda za mu ji sai dai in da larurar an san ƙasar wurin mai rubuce yadda ruwan fari da ya dake shi zai wargaje a gane ma ba kabari bane anan an yi sauki a yaɗe shi kamar da zamu zo miji amma kamar ƙasa wadda take lafiya lau za ta zauna to an hana a yaɗe kabari aw yaj'ala indahu masjidan ko kuma a sanya masallaci a wurin kabari to an hana aw alaman ko a sanya wata alama aw yuktaba alaihi ko ainihin wato a yi rubutu akan shi dangane da yin alama akan kabari wannan mun wato cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana yi to me yiwa alamar da Muhammad yake nufi wata alama daban wadda ta saba wata sunna to an hana wannan ko kuma a yi rubutu akan kabari wa yukrahu al-ajru an hana ainihin wato a sa jangargari an yi bihi a yi gini da shi aw yudkhalahu al-qabr ko kuma ainihin wato a shigar da irin wannan jangargarin cikin kabari din a ce za a shiga da shi wata kasa ce daban a ɗibo ta a ce za a yi aikin ainihin yaɗe cikin kabarin da ita wala nara bi rashil ma'i alaihi ba'san amma ba ma ganin laifi dan an yayyafa ruwa akan kabari mun fahimta an gama rufe kabari aka ɗibo ruwa aka yayyafa akai yace to ba ma ganin laifi akan haka waɗannan maganganun duk da Muhammad ya faɗi sai ce wa huwa qawlu Abi Hanifa haka malamin mu Abu Hanifa ya faɗi قلت ني محمد ناصر الدين الألباني سينتي ويدل الحديث بمفهومه على جواز رفع القبر يتي أفهمت الدواء وانشان حديثي تو يا نونا أينهم هلم أتاك قبري بقدر ما يساعد عليه التراب الخارج منه غرغدان يدا kasar da aka fitar daga jikin shi za ta taimaka ta dan daga shi wa zalika yakunu nahwa shibrin wannan zai zama gargadan kamar dani guda kenan daga ƙasa haka ya dan yi tudu gargadan dani guda kamar gargadan inci 8 zuwa 10 kenan sai ce fa huwa muwafiqun lin nass al mutaqaddim fil mas'alati sabi ba'da al mi'a yace wannan yayi daidai da nassin da ya gabata a karkashin mas'ala ta 107 kenan wa amma tajfis amma sanya jif jan gargari ko suminti fa huwa min al jif at tajfis din daga jissu ne kamar a ce shafa suminti sai a ce to shafa sumintin ai wannan kalmar shafa suminti daga sumintin ne to shine yace tajfis shafa wannan jan gargari fa huwa min al jissi wannan kalmar ta samo asali daga jissi din ne wannan irin kasar wa huwa al kims ita ce wannan jan gargarin wal muradu abin da ake nufi a tsallu bihi a shafi kabarin da shi to an hana wannan qala fil qamus yace ga abin da ainihin Fairuz Abadi ya faɗi a cikin littafin shi mai suna al qamusul muhit yace wa jaffafal inaa mala'ahu in aka ce jaffafal inaa ma'ana an cika wannan ƙwarya da wannan irin jar ƙasa wal bina'a qalahu bil jif ginin kuma in aka shafe shi da wannan jangargari sai a ce ainihin an yi shi da wannan jangargari din wala allan nahaya an tajfis mai yiwuwa dalilin da yasa aka hana shafa siminti a kabari min ajli annahu naw'u zinatin saboda wani nau'i ne na ado kama kala ba'dul mutaqaddimin kamar yadda wasu malamai da suka gabata suka faɗi wa alaihi to in ya zama shafa siminti a kabari mai yiwuwa an hana ne saboda ado to fama hukumu taqyimul qabri ina hukuncin a yaɗe kabari da ƙasa lil ulama fihi qaulani malamai sun yi maganganu biyu الأول بدنا تفرقوا الكراهة واسمع لما يسنشي مكروه من آيات قبري نص عليه الإمام محمد فيما نقلته آنفا عنه الإمام أحمد آه الإمام محمد الماجر أبو حنيفة يكاوى نما بنا كما يبدأ أزنة الكوتا والكراهة عنده للتحريم إذا أطلقت إمام محمد da shi da malamin shi Abu Hanifa da ƴan makarantar Abu Hanifa in suka ce kaza makaruhi ne to in dai kai tsaye suka ce kaza makaruhi to suna nufin haramun ne mun gane wannan ka'ida ta ta usulul fiqi in ka dauko littafin malaman usulul fiqi na ahnaf kana karanta an kaji ya ce kaza makaruhi ne to ba irin makaruhin ka ba kai da maliki in yana nufin makaruhin ka ne irin na malikiya sai ya ce karahatu tanzih karhanci ne na kyama kawai ba na haramci ba amma in yace kaza makaruhi ne to haramci yake nufi mun fahimci wannan wa bil karahati qala abu hafs min al-hanabila kama fil insaf yace abu hafs ɗaya daga cikin malaman hanabila shi ma ya ce ainihin makaruhi ne haka wannan magana ta zo a cikin littafin al-insaf juz'i na biyu shafi na ɗari biyar da arba'in da tara ka ji zance na farko kenan yaɗe kabari da ƙasa makaruhi ne wal akhar zance na biyu annahu la ba'sa bihi wasu malaman suka ce babu laifi hakahu abu dawud al-imam abu dawud ya bada labarin wannan magana a shafi na ɗari da hamsin da takwas na littafin shi masail an imam ahmad yace daga imam ahmad ya samu imam ahmad yace ba laifi wanda zama bihi fil insaf mai littafin al insaf yanke yanke hukunci cewa ya halatta kaga sai dai kamar yadda ya dauko dazu cewa an samu wani malami daga cikin hanabila din su ainihin shi wannan malami abu hafsin ya ce makaruhi amma imam ahmad yace halal ne wa hakahu tirmidhi al imam tirmidhi ya bada labarin wannan magana a cikin littafin shi al jami' a cikin juz'i na biyu shafi na 155 عن الإمام الشافعي إمام الشافعي ما يتي باب لي في آيات قبري دكسا قال النووي عقبه الإمام النووي دي كما كاو مغنغنو إمام الشافعي سيتي ولم يتعرض جمهور الأصحاب له mafi yancin malaman mu ma na shafi'iya ba su tattauna wannan maganar ta cewa ya halatta ko bai halatta a yaɗe kabari ba fasahihu dan haka mu abin da muke gani daidai annahu la karahata fihi babu karhanci game da yaɗe kabari kama nussa alaihi kamar yadda aka kawo nassi ولم يرد فيه نهي تند بقى سامونا هن يا daga النبي صلى الله عليه وسلم با قلت ني محمد ناصر الدين الألباني سينتي فلعل الصواب التفصيل على نحو ما يأتي ni kuma ina fatan ya zama bayanin nan da zan yi in farfasa matsalolin dalla dalla to ne yiwa haka ne zai fi zama daidai ni ba zan ce makaruhi ba kai tsaye ba zan ce halal ba kai tsaye amma sai in ce إن كان مقصود إن كان المقصود من التقييم المحافظة على القبر وبقائه مرفوعا قدر ما سمح به الشرع إذا يزم منفى الشريعة wato manufa ta yaɗe wannan kabari ana so a kiyaye wannan kabari ne da wanzar da shi a tsaye ba tare da ya wargaje ba gwargwadon yadda shari'a ta kyale wa Allah tansifa hurriyahu yadda iska ba za ta ɗebe shi ba ولا تبعثه ولا تبعثه الامطار ruwan sama kuma ba zai wanke shi ba fa huwa jaiz in an yi dan haka ne saboda mun san kasar mu mai gautsi ce in ma an daga kabarin ruwan farko zai wanke shi iska za ta shoke shi to babu laifi a yaɗe shi biduni shakkin ba tare da shakka ba li'annahu yuhaqqiqu ghayatan mashru'a domin wannan na tabbatar da wata manufa ta shari'ar musulunci ita ce barin kabarin yana nan da tudu wala alla hadha huwa wajhu man qala min al-hanabila annahu yustahabbu to me yiwa saboda wannan dalilin da na kawo aka samu wasu malamai suka ce ainihin mustahabbi ne ma daga cikin hanabila me yiwa abin da suka hanga kenan in an san an bar shi haka zai ruguje ya bace a kafa gane kabari ne shari'a kuma tana san an zo a gane kabari ne to ba laifi a yaɗe shi dan ya wanzu a haka وإن كان المقصود الزينة ونحوها مما لا فائدة فيه إن كو يرمى أن يأتي قبرين كي سبو دا أدو دا مكمنشن هكا دا الفهري دا مكمنشن هكا وان ديك با وانا أنفاني فلا يجوز تو وان نمدي حالتا با لأنه محدث دو من بدي أني ين أبني وان ديك كاقجي جماعة من فهمت وانا دا كوكو وأما الكتابة أما دنغني دا ربوتو أكن قبريفا فظاهر الحديث تحريمها zahirin hadisi dai annabi ya nuna haramun ne a rubutu akan kabari wa huwa zahiru kalamin imami muhammad wannan shine zahirin maganar da al-imam muhammad yayi wa sarraha ash-shafi'iyyah wal hanabilah bil karahati faqat shafi'iyya da hanabila suka nuna cewa makaruhi ne kadai a yi rubutu akan kabari wa qala an-nawawi al-imam an-nawawi ya fadi a cikin al-majmu' sharh al-muhazzab mujallad na biyar shafi na 298 yace qala ashabuna malaman shafi'iyya sun ce wa sawa'un كان المكتوب على القبر في لوح عند رأسه كما جرت عادة بعض الناس أم في غيره ya zama abin da aka rubutu ɗin wani allo ne aka samu aka rubuta wasu abubuwa aka kafa a daidai kan mamacin da ke cikin kabarin kamar yadda al'adar mutane ta gudana ko kuwa a jikin wani abu ne aka kankare aka rubuta fa kulluhu makruhun shafi'i ce dukkan shi malaman shafi'iya sun ce nawawi yace malaman shafi'iya sun ce makaruhi ne li umumil hadith saboda hadisin yayi magana gaba ɗaya dai yace rubutu bai halatta ba واستثنى بعض العلماء الشيخ الألباني يقول أما وسمع لما يسنتوغتي الكتابة الكتابة اسم الميت لا على وجه الزخرف الزخرفة معنى ربو تسونا ممتي بعد نفن أدوبا بعد نفن الفهري با بل للتعرف dan dai kawai a gane wane ne kiyasan ala in nabi sallallahu alaihi wa sallam alhajra ala qabr usman ibn maz'un sun yi kiyasi saboda annabi ya kawo dutse ya ajiye akan kabarin usman dan maz'un to in ya halatta a sa dutse domin a gane kabarin wane kenan wasu malamai suka ce to za a iya rubuta sunan wannan mamaci ba dan ado ba don a gane wane ne kama taqaddama fil mas'alati al-mushari ilaiha anifan kamar yadda bayani ya gabata a mas'alar da muka nuni gare ta dazu mas'ala ta 107 kenan shafi na 155 an gane wannan ko wasu malamai suka ce in an yi dan haka ne to ba laifi qala shaukani al-imam muhammad ibn ali ash-shaukani yace wa huwa min at-tajfif wa huwa min at-takhsis bil qiyas yace wannan cewa ya halatta a yi rubutu akan kabari a rubuta sunan mamaci dan a gane yace wannan kiyasi ne wanda ya khassafe ya keɓe ya rage ƙarfin wancan nafi na hadisi wanda ya ce za a wato haramun ne a yi rubutu din وقد قال به الجمهور كما mafi yawancin malamai sun faɗi haka suka ce la annahu qiyasun fi muqabalatin nafsi ba an yi qiyasi bane dan ya doki nafsi annabi da ya ce ka ai rubutu akan kabari ko to waɗannan malamai suka ce to amma in ya zama ana son dan a gane wannan mamaci wane ne to ya halatta a yi wannan ainihin rubutu domin alama kamar yadda annabi ya ɗauko dutse ya sa alama akan kabarin usmanu dan mab'un to in ya zama haka ne an yi wannan kiyasi ne ba don ya daki wancan nassin ba amma an yi shi ne domin ya ainihin wato sassauta wancan nassi wanda ainihin yazo yake shafe hukunci gaba daya kama kala fi bau'in nahar kamar yadda ainihin wato aka faɗi a cikin littafin bau'in nahar wanda bau'in nahar littafi ne na shaukani walakin na sha'ana fi sihhati hadha al-qiyas sai dai shi ainihin wato shaukani ne yake cewa kamar yadda aka faɗi cikin littafin bau'in nahar bau'in nahar littafi ne al'amiru san'ani ne yayi shi na fiqhu ne to shaukani sai ɗauko waɗannan maganganu daga nan domin al'amiru san'ani mai subul salam yana sama da shaukani da yan shekaru kamar saba'in zuwa ɗari haka an fahimta ko to shi ne shaukani ya ɗibo maganganun shi ce to haka ainihin shi al'amiru ya faɗi a cikin littafin shi ba'un nahar yace to sai dai inda matsalar take shin wannan kiyasi ya inganta domin mu mun yadda da kiyasi amma ba kowane irin barkace ce kiyasi ba kiyasin da ike ainihin ingantacce a bisa ka'idojin shari'a to an yarda da shi amma kiyasi kawai kowane irin bankaura kiyasi a yarda da shi to wannan ne ba mu yarda ba kamar da yake hadisi kowane irin bankaura hadisi ba mu yarda da shi ba amma sahihin hadisi bukhari muslim ko wasu littafai da ke kawo sahihi to mun yarda mun sha bamban da ibnu hazmin wanda ibnu hazmin ya ce shi gaba ɗaya bai yarda da kiyasi ba a farkon littafin shi almuhalla ma babi ya kulla guda wato igwa ce ya ajiye guda ya tankaɗe kiyasi gaba ɗaya warga da kiyasi da amalu ahalin madinati mun fahimta to mu mun yadda da kiyasi amma sahihi to shi yasa wasu sai suka saka wa kiyasi ragama duk inda aka ce kiyasi sai su yadda wasu sai suka ce gaba ɗaya ba su yadda da kiyasi ba to amma mu ibtagaina baina zalika sabila sai muka bincike muka ga kiyasi dukkan shi ba daidai bane a ce daidai ne akwai wanda ba daidai ba dan haka akwai wanda yake daidai mun yadda da shi akwai wanda ba daidai ba ban yadda da shi ba mun sha daga misali akan haka hadisai wasu sai suka saka wa kansu ragama gaba ɗaya duk inda aka ce hadisi sai su yadda ya inganta ko bai inganta ba sai su yi aiki da shi wasu kuma sai suka tsuke wa kwakwalwarsu suka ce duk abin da ba qur'ani ba to ba su yarda da shi ba dan haka ba su yarda da hadisi ba kowanne iri ko bukhari kowanne iri fabtagaina baina zalika sabila waɗannan ma sai muka kama hanya wadda take a tsakani sai muka ce hadisi in dai ingantacce ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alal aini war ra'si mun yarda da shi gaba daya amma in bai inganta ba ba mu yarda da shi ba to wannan ita ce aqidar mu bakin mu ke faɗi zuciyar mu ke kudurcewa gaɓoɓin mu suke aikatawa wallahu alama na ƙulu shahid Allah shine shaida akan abin da muke faɗi amma iyakar aqidan mu kenan in wani ya je ce maka ai suwa na basu yarda da hadisai ba sai ka ce ƙarya kake yi mun yarda da hadisai ingantattu bukhari muslim da sauran littattafai da hadisai da suka inganta amma hayaniya da bankaura kowace iri a nan naɗe ta a ce daga manzon Allah ha ban yadda ai wa annabi ƙarya kuma mai aiki da ƙaryar da aka yi manzon Allah ba domin ba hadisi muke aiki da shi ba amma hadisi ne mun fahimci wannan to sai da haka kun ji aqidar mu wa nabra'u ila Allah an kulli ma khalafa ma zakarna Allah ya ji dan al-Imam Abu Ja'far at-Tahawi a ƙarshen littafin shi al-Aqidatu at-Tahawiyya yace bayan ya gama lissafo duk aqidojin mu sai ce duk abin da ya saba wa abin da muka ambata din ne yace ba ruwanmu da wannan abin kuma Allah ne shaida sauran ka tashi kana da'awa akan sunna za a yi maka sharri a ce ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza to shine manyan malamai na hadisi sai su tashi sai su rubuta aqida aqidatu abdul ghani ibnu abdul wahid al maqdisi aqidatu ibnu qudama aqida ta ibn al-qayyim aqida ta ibn taymiya aqidatu tahawi haka gashi nan al-sheikh usaimin shi ma yayi aqidatu ahli sunna wal jamaa ba nassoshi ake kawowa na hadisi a cikin irin nan ba saboda ba a je ne a ce maka ai su wani ba su yarda da kaza ba a'a sai ka ji mun ce mun yarda Allah ɗaya ne mun yarda manzon Allah shi kaɗai ne manzon Allah mun yarda da duk abin da ya zo ya inganta daga gare shi ina matsayin ku game da sahabbai mun yarda da su baki ɗaya ina matsayin ku game da matan annabi dukkan su mun yarda da su ina matsayin ku game da ainihin ɗan ɗakin annabi ahalin baiti duk mun yarda da su ahalin baiti mutanen kirki ne sahabbai baki ɗaya mutanen kirki ne matan annabi dukkan su tsarkaka ne mutanen kirki ina matsayin ku game da malaman fikihu mun yarda da malaman fikihu muna ɗaukar maganar su ne aiki da ita in ta yi daidai da nassi ko kuma bata saba wa nassi ba in ta saba wa nassi ba za mu zage su ba za mu yi musu addu'a amma ba za mu ɗauki maganar su ba to ina aibu akan wannan maganar to duk wanda ya miƙe yace ai suna zagi malaman fikihu sai ka ce a kawo maka kasar guda ɗaya da aka zagi malaman fikihu ka tashi ka fashe mashi aqidar mu ka aqidar mu jama'a menene abin suka ya ce to kai wannan kai zindiki ne kai ai ai zindiki sai an ce zindiki ne tukuna yake fahimta in ba haka ba sai ga yana neman ya maka izza sai ka taka mishi birki ka rage mishi gudu saboda yana son ya ci mutuncin addinin musulunci ne ba sa karantar da mutane addinin musulunci duk wanda yake zai karantar da addinin musulunci kuma sai su ce batacce ne su kuma ba za su karantar da mai daidai ba jama'a mun fahimci wannan waɗannan sharrin su ya wuce 'yan ɗariƙa fa da 'yan shi'a fa waɗannan ba sharrin ya wuce yan ɗariƙa da yan shi'a domin su an amince da su ne a malaman ahlus sunna kuma suka tashi suna sukan sunna dan haka duk abin da suka soka na sunna sai a ɗauka gaskiya ne alhali wani hikidu ne da wani kulli a zuciyarsu saboda haka barnar su tafi barnar yan ɗariƙa domin ɗan ɗariƙa in zai faɗa zai ce a dama wannan tunda ba shirgin mu ɗaya ba ba mu yadda dan shi'a zai ce tunda ba shirgin mu ɗaya ba ba mu yadda amma wannan imami ne ga naɗi dam ga kandiri zungurere ya miƙe a masallacin ahalin sunna yayi magana sai ka ɗauka cewa da gaske yake ashe addinin musulunci yake wa barna jama'a mun fahimci wannan da kyau Allah ya kiyaye to to shine sai ainihin malam ya ce wallazi arahu wallahu a'lam bayan ya kawo waɗancan zantutuka da imam shaukani ya kawo game da wancan kiyasi ko ya inganta ko bai inganta ba sai ce ni kam abin da nake gani wannan ash-sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ke magana domin malamin hadisi ne mujtahidi ne malamin tafsiri ne malamin akida ne ta salaf kaga anan zai nuna maka shi ƙwararren malami ne kuma a bangaren da ya shafi usulul fiqh sai ce abin da ni nake gani sai ce amma Allah shi ya fi sanin daidai kaga inda manyan malamai ke tawali'u أن القول بصحة هذا القياس على الإطلاق بعيد ace wannan kiyasi kai tsaye ya inganta to wannan magana ta kauce ta yi nisa daga abin da yake daidai wa sawabu abin da yake daidai ta qayyiduhu bima idza kana al-hajaru la yuhaqqiqu al-ghayata abin da yake daidai bai halatta mana mu ce kai tsaye ya halatta a rubutu akan kabari ba saboda wannan rubutu ya zama kamar alama mun yi kiyasi akan aje dutse da annabi yayi abin da yake daidai sai mu ce sai dai in duwatsun da aka aje a kabarin ba za su biya bukata ba allati min ajliha wa ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alhajra wanda saboda haka annabi ya sa dutsen annabi ya ka dutse ya sa akan kabarin Usman dan Mab'un yace dan ya gane kabarin dan uwan shi to in ya zama kowa ya kawo dutse ya aje akan kabarin dan uwan shi to kaga duk duwatsun za su rikice maka innal baqara tashabaha alaina to sai zama innal hajara tashabaha alaina duwatsun sai su rikice su kasa ka kasa gane naka ala wahiyar ta'arruf alaihi wato abin da yake manufa ita ce ganewa don haka aka saka wannan dutse in ya zama duwatsu sun yawa to ya za a yi sai mala yace wa zalika bi sababi kasaratil qubur masalan misali a ce duwatsun sun yawa ba za ka iya gane naka ba wa kasaratul kaburbuka sun yawa wa kasaratul ahjari kuma duwatsun sun yawa al mu'arrifa waɗanda ke sanar da kowane dan uwa ga kabarin dan uwan shi فحين إذن يجوز كتابة الاسم بقدر ما تحقق به الغاية المذكورة to a wannan lokacin kam ya halatta a sanya dutse din a yi rubutu akan dutsen gwargwadon yadda rubutun zai tabbatar da manufa wadda shari'a ta ainihin ambata ita ce mai dan ka gane wane ya sa dutse wane ya sa dutse wane ya sa dutse duwatsun sun yawa kaburbuka sun yawa baka iya gane naka to shikenan sai ka ainihin sanya dutse a naka sai ka kankare gefen dutsen sai ka sanya sunan dan uwanka har ma da wata kinaya wadda za ta taimaka maka wajen ganewa jama'a mun fahimci wannan amma kuma kada a yi surutu wana kenan bakanike mai kula da gaskiya baya cin kayan jama'a a amerika wannan kirari mun fahimci wannan a a kai wani bakanike muciya ko cikaji ai shi kenan mun fahimta to amma a zo ana ta yabo ana ta yabo to an koma abin da aka hana kenan domin da haka suke in aka yi musu mutuwa sai mutum ya samu katon allo sai ya sa akan kabarin dan uwan shi duk sai ya cika shi da surutai na yabo wai su mutane gani suke za su iya wa Allah wayau mutum ya mutu yana kafirci ko bid'a ko fasikanci ko wani sabon Allah wai sai a zo kuma sai a kafa a kan kabarin shi mutumin kirki ne shin wannan zai canza daga abin da yake sai a bai malamai kuɗi su mishi fidda'u sai a ainihin baiwa mutane kuɗi su zo suna zaune suna faɗan halayen shi na gari saboda annabi ya ce duk mamaci mutanen kirki in suka yi magana a ainihin karkashin harshen su mala'iku ne ke wannan magana Allah zai karbi shaidar su to ya annabi ya ce mutanen kirki waɗannan tun da kwangilar su aka yi wa Allah ƙarya mutanen kirki ne ko mutanen banza mutanen banza don haka shahadatuhum marduda shaidar su ba za a karbe ta ba Allah ya shirya da mu wallahu a'lamu ka gani sai sake cikewa yace Allah shi yafi sanin daidai saboda wannan fahimtar shi ce kawo wa amma qaulul hakim aqib al hadith magana da hakim ya faɗi bayan ya kawo wancan hadisi yace wa laysal amalu alaihi kaga hakim kuma da wani kuskure ko wai da ya kawo annabi ya hana ka ai rubutu akan kabari annabi ya hana kar ai kaza sai yace amma kuma yanzu ba a aiki da wannan ma'ana ba za a aiki da wannan ba domin ne fa inna a'immatul muslimina min ash-sharqi ila ila al-gharb domin limaman musulmi tun daga gabashi har yammacin duniya maktubun ala quburihim an rubuta sunayensu da sauran abubuwa a jikin ainihin kaburbukansu wa huwa amalun akhadahu bihi al-khalaf an salaf aiki ne wanda waɗanda suka biyo baya suka karba daga waɗanda suka gabace su abin da hakim yake nufi wannan hadisi ya ce ka a rubutu akan kabari to amma limaman musulunci yanzu duk inda ka je kabarin malam wani kabarin liman wani sai ga an rubuta saboda haka wannan aiki ne wanda yake ba a yi aiki da wannan hadisi ba don haka a ci gaba kenan faqad raddahu az-zahabi al-imam az-zahabi ya bangaje wannan magana bi qawlihi yace ma qulta qa'ilan baka yi magana kirki ba baka faɗi daidai ba wala na alamu sahabiyan fa'ala zalika domin da musan sahabi guda bai aikata haka ba wa inna ma huwa shay'un ahdathahu ba'd tabi'ina wasu da ba'd tabi'ina wasu tabi'ai ne suka kago wannan abu faman ba'dahum da waɗanda suka zo bayan su walam yablughuhum an-nahyu hani bai je gare su ba da labari ya je gare su cewa annabi ya hana da basi ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wannan ainihin shine sai kuma mako na sama insha Allah ta'ala in an zo za a kawo hujja ta gaba da ke bayani akan hani game da gini akan kaburbuka da sauran bayanai wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika